الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون لقائك سبحانك لا نمسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا كراتم أسكيل التافم البركة الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الإمام الحافظ القاضي إياب اليحسبي عليه رحمة الله منا باب ديكي مجانا wato fasali na goma sha uku alfasalin salisa ashar fasali na sha uku wanda yake bayani akan kyauta ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine alkaram ko aljudu ko as-samahatu ko as-saqa duk wannan kalmomin guda hudu mutaradifai ne to suna nuni akan kyauta bayarwa karamci sadaukarwa to idan ana maganan kyauta ne in ana maganan karamci ne in ana maganan sadaukarwa ne to in an zo kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai dai kuma yi shiru kamar yadda karatunmu da ya gabata mun ji a hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari wanda yake cewa masu kilan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an shay'in fa qala la ba a taba neman wani abu gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo kana neman taimako ko kana son ya baka wani abu ko kana cikin wata damuwa annabi sai maka a'a ko ba zai yiwu ba ba a taba yi ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a fama samahat nafsun bima anta tasmau babu wani rai ba wani halitta da yake kyauta irin wacce sayyidina rasulullahi yake yi sallallahu alaihi wasallam to mun kwana a karatun mu da gabata inda ya ba sayyidina Abbas ammin sa kyauta ya zo gurin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake neman ya bashi daga cikin abin da Allah ya hore masa abin da Allah ya turo masa ma afa Allahu ala rasulihi din nan za Allah ce ya je ya diba Allah ya ƙara masa yarda ya diba har ya kasa dauka yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dafa mini ka kama mini ce a'a ka dibi dai iyakan daukar ka kaga wannan wannan kyautan ko hatimu qa'i in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai saurara ko da ma'anu ma'anu bin zai in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shiru wanda yake cewa ana cewa ya qabra ma'anin kaifa waraita judahu laqad kana minhu al-barr wal bahr mutra'a an je kabarin sa ana cewa ma ina ka kai kyautan ma'anu to ko ma'anu ma bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ba azamu tashi inda malaka cewa hukumila ilayhi tis'una alf dirhamin fa wudi'at ala hasirin ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرج منها صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن نمو كرنتا ينا نفن شوى النبي صلى الله عليه وسلم قمل إليه أن تكو أنكا ومسا zai ya ɗauka daga amwali baharaini ne ko kuma dai wasu jizya ko dai wani fai'u wanda aka kawo na kuɗaɗe masu yawa kamar mun san wayannan da suka musulunta suka ce ya rasulullahi zanan baharai suka ce mana ka aiko mana ibas ilaina aminan ka aiko mana amini daga cikin mutananka za mu tattara zakka da duk abin da muka mallaka da dukiya za mu bayar a zo maka da shi annabi yake cewa al'asanna ilaykum aminan haqqa amini aiko zan ba ku mutumin da yake amini ne gangariya da yawa daga cikin sahabbai sun yi ta taɓalluɗi a kan ko su ne za a kira su don wannan aikin domin ya ce la'ab asanna ilaikum aminan haƙƙa amini so duk wanda annabi ba su shaida to babu wani shaidan da ake nema su fiye da wannan manzala sai aika abu ubaida ibn jarrah Allah ya ƙara masa yarda ya tafi ya karɓo zakan mutanen Bahrain sai gashi ya dawo da shi dukiya gol zahab ya zo da shi to sai ya zamo an dace lokacin ana halin bukata a Madina ana cikin tsanani Abu Ubaida ya zo da daddare Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito sallah sai ga masallaci ko ina mutane sai manzo Allah ke cewa ina zaton kun samu labarin Abu Ubaida ya dawo ne ko suka ce na'am ya Rasulullahi mun ji labarin ya dawo ne shine maka zo mu dan samu wani abu annabi ce lal faqr akhsha alaikum yace wallahi ni ba talaucin da wuke ciki ne yake damuna ba wannan halin da wuke ciki duk ban damu ba na san kankanin lokaci ne walakin akhsha an tubsada alaikum ad-dunya ni ina jin tsoron arzikin da Allah zai tunkudo wa al'umma ta zuwa gaba fatanafasu fiha sai ku rika competition akan duniya kuna gasan juna to daga nan kuma sai ku samu matsala kamar yadda magabata suka samu matsala Allah ya kare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a takaice dai wannan dukiyar bai bar gun sallan da ya zauna ba bai tashi da gurin ba sai da ya ƙara da dukiyar gaba ɗayanta ba abin da ya shigar da shi gidansa sallallahu alaihi wasallam bi ya rabawa a al'umma dama ya ce almalu malullahi dukiya na Allah ne ni kuma bawan Allah ne to a daidai nan gurin shine a shul islam yake cewa mawahibu rabbil arshi taha muhammadu in dai kyauta ta Allah ake magana to sai na rasulullahi ne ko har yake cewa wani baitin lizaka atana qasiban wa muqassama saboda duk abinda Allah ya bayar to manzon Allah ne yake rabawa sallallahu alaihi wasallam humila ilayhi tisuna alf dirhamin dirhami dubu tisin dubu tisin na dirhami aka kawo masa sallallahu alaihi wasallama fawudi'at ala hasirin aka zuba kudin akan shimfida tabarma aka tara kudin kowa yana gai summa qama ilaiha yaqsimuha za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je gunda wannan kudin yake yaqsimuha yana raba wannan kudin a ba wancan a ba wannan kamarar da sa'ilan hatta faraga minha babu wani wanda yazo yake neman a bashi ko ya danyi tauriya ko ya bayyana a fili wanda manzon Allah ya hana shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo an bashi so wannan halin na kyauta halin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya bambanci amma taran nasa yati nasratuhum min kulli ardin hawiyyan thumma tasqani'u mutane suna zuwa ta kwari ta tudu ta sako ta lungu suna zuwa kowa idan yazo to zai samu abin da yake bukata a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجاء رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا أنا حديث gashi mun karanta a wanda Tirmidhi da ya kasa cikin Shama'il ma'anan kenan hadisin na cikin sittu siyahin kenan a wani mutum ya zo wajen sayyidina rasulullahi da bukata yana cikin damuwa fa sa'alahu ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi abin da zai biya bukatunsa sai aka dace a lokacin manzon Allah ba ku mai hannun sallallahu alaihi wasallam sai ce ma indi shay banda komai ma indi shay'un ban da wani abu ne ba walakin ibta alayya amma yanda za a yi je ka ciwo mini bashi ibta alayya ka je ka misali ka je shagon ka dauki iya abin da kake bukata ibta alayya amma ni ne zan biya sallallahu alaihi wasallam fa idza ja'ana shay dan wani abu ya zo man daga Allah irin ma afa Allahu nan ala rasulina qura fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa min sabil zuwa karshen aya ne to fa idza ja'ana shay'un idan wani abu daga Allah ya zo mana qadaina manzo Allah ce zan biya sallallahu alaihi wasallam a ɗan uwa mu bi nuktan nan da kyau sayyiduna rasulullahi anan gurin yana nuna mana yaya jagora ya kamata ya zama cikin al'umma jagoran nan a immatu maslahatin nan jagorori ne na sha'anin tafi da duniya ko mulki ko kuma a immatu warasa ne malamai ne in nace malamai ana nufin mai matsangaya da mai makaranta da mai zawiya da mai wani mu'assasa in dai jagora ɗaya ne to ya zamo wannan jagoran yana kwatanta halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me me halin shine duk wani daga cikin mutanen su da yake tare da shi idan ya tsinci kansa a wani damuwa ya tsaya tare da shi tsayin daka sai ya fitar da shi anan wannan mutumin damuwa ce bukata ta kawo shi sai gurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ma in ni shay banda abin da zan baka amma ibta alayya ka je ka ciyo min bashi zan biya misali na gaba a hadisi idan mutum farko a hadisi da dama idan mutum ya rasu aka ɗauko gawansa manzo Allah zai mai sallah zai ce a alaihi dai ana bin sa bashi in an ce eh zai tambaya shin ya bar abin da za a biya bashi in aka ce babu sai ce sallu ala sahibikum kai wa dan uwanku sallah manzo Allah baya yi wa wanda ake bin sa bashi ya mutu bai biya ba mai sallah sai ce ku mai sallah dan uwanku har aka kawo wani mutum ma hadisin ga yana hadisin Jabir wani mutum ya rasu balanta da aka kawo shi kata abin nan jabir ce mun mai wanka mun zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mai sallah fa kada kuban ya dan yi taku kadan sai yake tambaya a alaihi dai ana bin sabashi mutumin da aka ce eh annabi yace nawa ne aka fada sai ce a sallu ala kai dinara ne yace ku mai sallah annabi ya juya Abu Qatada sai ce ya rasulullahi dinari nan guda biyu alayya ni na dauka zan biya ina so mu bi munasaban da ke tsakanin hadisin da na kanta da wannan dinarani alayya da walakin ibta alayya kaga sun haɗu ibta alayya manzo Allah ce ka ciwo mini bashin yana kaina wannan kuma an ce ba za a mai sallah ba saboda bashi annabi sai katar abu katar yake cewa dinarani alayya na dauki bashin wannan kuɗin manzo Allah sai yazo ka dauka ai sai ce to haqqul gharimi wa bari'a minhu al-mayyit yanzu haƙƙin mai bashi ya dawo kanka ya bar mamaci mamaci ya kubuta sai ce eh manzo Allah ya mai sallah sallallahu alaihi wasallam to daga baya da Allah masa fatahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ta jama'a daga yau duk wanda ya rasu wa alaihi dainun fa alayya duk wani sahabi na da ya rasu in dai ana bin sa bashi fa alayya ni na dauka ni zan biya in ya bar ƴaƴa yara ƙanana da mata to fa ilayya wa alayya nauyin matan nashi da nauyin iyalin din na dauke inji sayyidina rasulullahi har bashin ma ya dauke amma idan ya mutu ya bar dukiya mamacin ya ce fa ayal warasa ya'yan su gada amma in ana bin sa bashi na dauke duk al'umman sa ba ya bar sahabbai wajen dubu ɗari sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya amma duk wanda ya bar duniya ana bin sa bashi fa alayya qada'uhu ni zambiya to wanda yake nuna cewa shi masoyin sayyidina rasulullahi kuma ya tara mutane yana kaura su akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana kwatanta wannan sunnan duk wanda ya mutu cikin jama'a ta bashi sai yana kaina yana kaina ko kuma duk wanda aka masa haihuwa bai da ragon suna a zo guri na kada wannan shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abu yana da cewa mu zama muna kwatanta shi shi soyayyar manzon Allah ba fa da baki bane wallahi cewa mu muna bin manzon Allah ba da baki bane aikin ka zai nuna dan zaka ji manzon Allah an zo bukata ce yace ibta alayya ciyo mini bashi kai abun ya wuce nan ma a hadisin bukhari wani bawan Allah ya fara sai da iyalinsa da ranar watan ramadan yazo ce ya baki Allah halaktu wa ahlaktu na halaka na halakar an dalla ce me ya faru wani waya ma sai ce ma ihtaraqtu ya ma ce Allah ai ma na riga na kone ma auta yace subhanallah me ya faru yace waqa'tu ala mar'ati fi ramadan iyali na fa an samu matsala na kusanci ta cikin watan ramadan sai annabi ya ce ka da abin da zaka iya ta baiwa sai ce ma amliku illa raqabati daga wannan wuyan na ba mun ji komai ba a duniya sai ce to za ka yi azumin wata biyu a jere sai ce ya rasulullahi azumin wata ɗaya ko na kasa hakuri na fara cikin wannan tarkon ina azumin wata biyu ba zan iya ba sai ce to kai nemo abin da zaka ce da miskinai sittin yace ban da komai bai da bai wanda zai yanta ba zai iya azumi sittin ba sannan ce kuma bai da abin da zai ciyar da miskinai sai annabi ce to zauna anan yana zaune a fadar sai na rasulullahi sai ga manzon Allah an kawo masa wani abu abinci kaman ka ce dabino a cikin wani makkan wani kwando wanda yawan abun zai isa wannan mutumin ya aunar wa mutum sittin ya zama kafaran a abin da ya aikata shikenan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi an aje an kawo hadiya annabi ce ina mutumin na dazu wanda yake cewa ya halaka nan yayi kaza sai gani nan ya rasulullahi sai ce to dauki wannan dabinon abincin nan ka je ka auna ka raba wa mutane zamo kafaran abin da ka aikata da aka sai mutumin nan yaje ya kasace ya rasulullahi ala afqara minni idan zan raba wa mutane wanda suka fi ni bukata zan ba yace inda wanda suka fi ni bukata ne to duk yankin Madina kaf babu janda ke gidana talauci ba inda suka fi ni bukata sai manzo Allah ya shiru ya murmushi ce khuzhu wa azim ahlak to je ka ce da iyalanka sallallahu alaihi wasallam ka taba jin karamci irin wannan kafaran nashi ba an bayar an ce dai kafara sai ce to wai mabukaci wanda yafi bukata za a ba in dai wanda yafi ne to babu kamata a garin nan dan gida na ba komai yanzu nabi ce subhanallah to dauka je ka ce da iyalin naka to ka dauko hadisin can ibta alayya ciwo mini bashi ni zan biya hadisi na biyu fa alayya qada'uhu duk wanda ake bin sa bashi a zo ni zambiya da wannan hadisin na uku ka aura ka auna a iya hadisan nan kadai zaka kwatanta manzon Allah da wani hadisa ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi illa rasulullah wannan sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yan uwa mu ko masu sauraro kar mu tsaya iyakan ji kadai mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami ko bir rijali falahu idan ba za ka iya yin irin wannan ba to ka kwatanta daidai gurgudu shine ka amfanar da al'umma gurgudan abin da Allah ya hore maka Allah ba mu iko to manzo Allah ya ce walakin ta alayya ka je ka ce mini bashi fa idza ja'ana shay'un qadayna idan wani abu ya zo za mu biya bashi fa qala lahu umar sai na warta yake cewa ya rasulullahi ma kallafaka Allah ma la taqdiru alayhi Allah bai tilasta maka abin da baka da iko akan sa ba ya rasulullahi ka bayar ka bayar ka bayar har ya kare to kuma dan me za a ciwo maka bashi sai na Umar yayi wannan magana ne tausayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kariha annabi sallallahu alaihi wasallam zalik sai na rasulullahi da Umar ya faɗi wannan magana sai annabi ya shiru shine ba nan kariha zalik ba wai ya ji haushin maganan ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru bai ce komai ba saboda kariha ki ne kariha kyamata amma ka kalli mawkifin sai sai na rasulullah ya shiru bai ce komai saboda an ce Allah bai tilasta maka abin da ba ka da iko ba mafhumin magana mabukatun nan a rabu da shi to shi ko sai na rasulullah baya son ya ga wani mabukaci ya zauna cikin damuwa ba a fidda cikin damuwan ba faqala rajulun min al-ansar wani balansari sai yake cewa ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah in ba tare da sai na umuru anan gurin anfiq kai ta bayarwa ya rasulullahi anfiq kai ta bayarwa ka ciyar wala ka khab min zil arshi qilalan kai da Allah nan ubangijinka ne ya rasulullahi ai ba ka tunanin rashi daga Allah kai ta bayarwa ya rasulullahi ai Allah bai taba hana ka ba fatabassama an-nabi sallallahu alaihi sai annabi ya murmushi saboda an ce yayi ta bayarwa ai kai Allah naka ne ba zai taba hana ka ba kar kai tsammanin Allah zai hana ka ya Rasulullahi kai ta bayarwa to wannan shine halin manzon Allah to ɗan uwa kenan mafhumin hadisi wannan hadisi halin manzon Allah bayarwa mu kuma halin namu karba ma'anan maganar shi shi sai na Rasulullahi bayarwa yake duk wanda yazo bashi yake mu kuma yanzu ne ma ake ka kawo a karɓa ko ka kawo ka kawo za a ce maka shagube ma ba kwa yin kaza yanzu ko ba kwa yin kaza sai da kaza neman ake ka kawo shi kuma manzon Allah na san yake daukawa ya bayar to dan Allah idan mun ce manzon Allah muke bi shi bayarwa yake mu ko muna karba anya annabi muke bi kuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lalle halin manzon Allah dai bayarwa ne sallallahu alaihi wasallam ko baya matsa ma wani mutum sallallahu alaihi wasallam wa urifa al-bishru fi wajhihi aga alamun sakin fuska da walwala wa qala sayce bi hadha umirtu wannan abin da ka faɗa in ta bayarwa in ta bayar wannan da shi aka umarce ni ma'ana shi ne Allah ya umarce ni in aikata wannan hadisin Tirmidhi ya rawaice shi wa zukira am mu'awwin ibn afra qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qina'i yace mu'awwiz ne amma asalin ba mu'awwiz bane wato rubayyu ce rubayyu bintu muawiz ita ce mai hadisin ba rubayyu ba wannan muawiz ibn afra ba wato rubayyu bintu muawiz wanda aka danganta hadisin akan sa yanzu yarsa ce abin ya faru da ita qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in murqab an aike ni gurin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani plate kaman kace wani misali kaman kace wani kula wani dai abu babba wanda yake dauke da abinci akwai dabino rubab dabino wanda yake yazo na bai bushe ba shine tabakan wa adri zubbin da kuma kayan fruit misali kaman kankana alkisa dabino da kankana annabi yana so to sai wannan sahabin ya aiki ɗansa ta kai wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kawo masa dabino da kankana hadiya fa a'abani mil akaffahu kulliyan wa zahaban shi ko manzon Allah kafinsa mai girman nan sai da ya ciko shi da kayan sarƙoƙi na gold da zahab dinari ya ɗauka ya bani tukuici an kawo dabino da kankana ko misali a ce ya kamfato rafa guda biyar na dala ya bayar akwai muƙarana a nan ta wajen muƙarana to shi sai na rasulullah yan uwa wato idan ka kawo masa abu tukuicin ninkin ba ninkin abin da ka bashi ne saboda ya ce la yashkurillaha man la yashkurin nas duk wanda baya gode ba abin da mutane suke masa to baya gode wa Allah ne alaman ka gode wa kyauta yaba kyauta shine me tukuici sannan halin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo neman misali neman rancen naira misali dubu hamsin sai ce to ba zan maka fi da wannan ba ba wai rancen zai baka ba in maka fi da wannan mana ka zo rancen dubu hamsin to bari a baka jarin dubu ɗari biyar wannan ya fi jarin dubu ɗari biyar to haka safiyatu ta zo wajen tafiya rasulallah na samu kaina a cikin bayi an ce in bada wani abu in fashi kaina ya maki Allah ka taimake ni in biya abin da aka ce na kataba in zamo ya sai manzo Allah ya ce a wa khairu min zaku a wa ghairu zalik in miki fiye da wannan mana tace wa ma zaka ya rasulullah annabi ce in yanta ki kuma in aure ki ita tana neman manzo Allah ya taimake ta ta zama ɗaya ne annabi ce akwai abin da yafi wannan shine in biya kuɗin yancin naki kuma in aure ki tace annabi zai yi sunanta ummul mu'minin har yanzu daga baiwa ta dawo ummul mu'minina wannan halin cewa sayyidina rasulullahi dan haka shi Islam yake cewa diyarun biha tulfal marafiqu ajmu gidan manzon Allah almarafi duk abinda kake bukata duk wani abin da zai cire damuwa yana nan a gidan sai na rasulullahi kayfi khariqiyya yurqa'u duk wani aibi duk wani yajewa duk wani huji to in ba a gidan manzon Allah amma kana isa gidan yurqa'u za a dinka wannan jibin naka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan halin nasu haka sahabbai suka taso sahabbansa sai na Umar wata rana ya dauki dinari dubu sai ya ce a ba Abu Zar ya ce amma idan ka je ka dan tsaya ga ya zai dinari dubu misali kamar a yanzu nan ana jibi sallar nan ko a wannan yanayin sai ce an ga maka miliyan goma kaga ai shiru za a ji a al'adar mu yanzu to sai sai na Umar ce idan ka je ka tsaya ga ya zai da ya je ce ga wannan injin Amirul Mu'minin ne ta kawo maka sai ce wasalahu Allah Allah ya saka mai da alkhairi sai ya dan koma ce to zan koma sai an jima sai ya dan rabe ne sai ya ji Abu Zar ya ce ina wance take bai wasa unguri nari dari kai mawani tana ji yana ji ta dawo ungo 150 akai mawani ungo 200 bai bar gurin ba dan sakon sai da dubun nan ta kare gaba ɗaya ko ɗaya bai shigar da shi gidansa ba da ya kuma sai sai ya ranka ne da qarra ayatu minhu adaba ka ya ban mamaki me ya faru abinda ka bani nan ban bar gurin ba sai da ya karar da shi gaba daya duk ya raba wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na'am khudh mislaha dauki dubu je ka kai wa mu'az bin jabal shi ma idan ka je ka dan tsaya ga yaya zai ta dauki nari dubu ya kai wa mu'az bin jabal yace in ji amirul mu'minin yace in kawo maka sai ce wasalahu Allah Allah ya saka masa da alkhairi da zumuncin da yi yana tsaye ya dan makale sai ya ji Mu'az ya ce ina wane yake bawa ne dauki wannan dinari 1200 kai mawani dauki 100 kai mawani yana rabawa yana rabawa sai mata take ta mai gida dun Allah ko ɗaya ba mu ba mu da abinci a gidan nan zai ƙara da dubun gaba ɗaya shi ga gidan shi ba abinci mai gida a rage mana ma ba bukata ne ba sai ce su ba ku dirhami biyu sauran kai mawani ya dawo su ce kaki ranka ya ɗaya su an shi wannan kuma kamar mayan wancan sai da ya kai shi wajen mutane uku duk abin da abu zar ya yi haka suka yi sai umar ya kai mamaki innahum ikhwatun ba'dhum min ba'd ai ɗan uwa ne ai rainon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun raimi akan kyautarwa da bayarwa Allah ba mu ikon kwatantawa وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد Anas yake cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya aje wani abu dan gobe. Dan kaji an ce account A ko ko UBA to ni da kai ne. Shi manzo Allah bai bukata ya aje dan gobe? A'a baya aje. Duk abin da yazo yanzu zai rabar da shi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhiru shay'an li gadi. Zaka ji ana ta cewa kaza sunna ne ko asawaki sunna ne ana yawan magana. Ka taba ji an faɗi wannan sunna ita kuma? Ba aje wani abu dan gobe? ta da wahalan aikata ne nake tsammanin ko to ita ya kamata yanzu ma yanzu ta dan yawa yanzu musamman yanayin da ake ciki saboda haka manzon Allah baya aji abu dan gobe sallallahu alaihi wasallam wal khabaru bi judihi bala yace hadisan da suka yi bayani akan kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karamihi kathirun masu yawa ne wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala ata rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu wani ya zo wajen manzo Allah sai yana neman bukata fastasalafa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aje a nemo bashi nisfa wuskin kaman a ce rabin loka misali ko a ce misali loka biyar a ciyo mai bashi ya ba wannan mutum sai aka je aka ranto loka biyar din nan aka ba wannan mutum فجاء الرجل يتقاضاه shi wancan da aka ranta a wurin sannan sai yazo wajen sai na rasulullahi ya neman a bashi abin da aka ranta fa adahu wisqan sai annabi ya bashi ausiki daya misali kamar aka bashi loka goma nawa aka ranta a wurin sa loka biyar annabi sai bashi goma wa qala yake cewa nisfuhu qada'un wa nisfuhu na'im loka biyar din da ke cikin goma nan na biya bashin da na ranta a wurinka biyar ɗin sama kuma kyauta na baka sallallahu alaihi wasallam kaga ya gano cewa ko da aka ce ba da rance ba an rasin da za a yi bane an ranta an bashi fiye da abin da aka ranta to wannan shine karshen fasalin mu yan gwana wannan karatun Allah ba mu ikon aiki da kwatanta halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina dan tsokaci kaɗan kafin mai tambaya tambaya yan uwa mun yi magana akan kyauta halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma dauke bukatun waɗansu halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da cire damuwar mai damuwa to dan uwa al'umma mu tana cikin wani yanayi wanda sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah wato fauka ma yutasawwar ya wuce tunanin dan adam halin da muke ciki yanzu mu sun dawo yanzu ana fighting ne akan lomar abinci wallahi shiga da fitan da ake yi yanzu akan abin da za a kai baki ake yi duk sauran abubuwan da suka zama wajibi ma an kawo da kai gabarin su kuma muna cikin waɗanda suna da abin da za su taimaka to ɗan uwa karka rudu da figos ɗin kuɗinka yana ƙaruwa amma rayuwarka kuma tana raguwa rudani ne idan ni ɗan kasuwa ne ina juya kuɗi kullum ina cin riba ina cin riba kullum ina ƙara shaguna to in ina farin ciki ne arziki na yana ƙaruwa ina murna samuna yana ƙaruwa amma na kasa tana shekaru na kuma suna raguwa kullum ina ƙara kusantar lahira ne amma arziki na yana ƙaruwa to ya kamata in yi amfani da ƙaruwar arzikin nan wajen gina lahira ta ta ina ta hanyar taimakon ɗan uwanka musulmi musamman al'umman sayyidina rasulullahi a hadisin bukhari ga yanin manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa wata mace karuwa ce fa bani isra'ila tana da karuwancin ta ta ga rijiya kishi ya kama ta ga ruwa ba guga ta shiga cikin rijiyar nan ta sha ruwa ta fito sai ga kare kishi ya koro kare yana da manya ci kasa saboda kishi ta ce bawan Allah nan irin kishin da ya kama ni shi ya kama wannan karen nan ta shiga cikin rijiya ta cire takalmin ta ciko da ruwa ta ruko a baki ta ba wannan karen ya sha kare ta ba ruwa ta magance masa kishi manzo Allah ya fa shakara Allah laha wa ghafara laha karuwancin kaf Allah ya gafarta mata ya bata aljanna ta hanyar ba ina walaqad karramna bani adama ina da dan adam ne ta ba ruwa sannan ina ma a ce al'umman sayyiduna rasulullahi ne to ɗan kuwa muna cikin al'umma wallahi idan mun ba wani loka ɗaya sai ya yi sujudu shukur yanzu don godiyan Allah kuma zan iya za ka iya wani in ka ba shi rabin loka wallahi sai ya yi kukan godiya wa Allah don murna saboda an kwana ba a ci ba mu ba a ci ba ɗan kuwa don Allah kar mu karanta hadisin manzon Allah mu karanta halayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta mu tashi mu dabbaka sannan abu na biyu muna fuskantar idi muna fatan insha Allah jibi za a yi idin layya to mas'ala ce wasu suna fadanta ana cewa wai abinda ake nufi da layya shine kawai jinin ake bukata ka zubar in ka zubar da jinin shikenan ko baka ba kowa naman layyan ba yayi wallahi ba gaskiya bane wannan magana cewa jinin kadai ake son ya zuba ko baka ba wani naman ba yayi ba gaskiya bane kuma mai faɗan wannan magana sai ya kawo lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum shine hujjarsa to ai qur'ani ba dictionary bane ayan farko ta ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله ayan a raske amma sai a datsa farkon aya a duji karshen aya a ce wai in ka ba in baka bayar ma yayi ubangiji ya ce wal budna dabbobi ni'ima ragumi shanu raguna awaki Allah yace ya sanya mana su ne domin mu nemi kusanci da su ta hanyar yanka su lakum fiha khair za ku samu sakamako mai yawa a gurin Allah Allah yace idan an soke ragumi ko an yanka bijimin an yanka rago Allah yace ga yadda za a yi fakulu minha kai da kai layyanka ci naman wa'ibul qani'a mabukacin da baya iya roko baya iya bara Allah ta kai iya gano shi ka bashi wal mu'tar mai bara yana yawo ka bashi to kai kace Allah ya ce in an azabar da jini kawai shikenan sai kai zaka ci shi kuma Allah ta fakulu minha wa'imul qani'a wal mu'tar kai ka ci naman da kai yanka alqani'a ka ba wanda ba zai iya zuwa yace ka taimaka mishi ba wal mu'tar mai yawo yana ce a taimake shi Allah ta a bashi idan layyata mutun nawa ce mutum uku wanda ya yi ta da alƙani'a wal mu'tar sace Allah sai ce dalili sakharna halakum na hore muku wannan la'allakum tashkurun nabu gode wa ni'imata yace to lan yanala Allah lahumuha mun gane naman in ka in ka rike Allah sai ba shi ke aiki isa gurin Allah ba wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum sai ce kazalika sakkaraha lakum litukaddiru la ala ma hadaykum ko ku gode wa Allah saboda niman da ya muku haka Allah ya faɗa a ƙarshe Allah ya ce almuhsinina masu kyautatawa ne musu sakamako to ai isani shine taimaka ma wani saraka abinda ake yanzu ba daidai bane kuma wasu bidoyi ne ake yi a ce mutum ya zubar da jini ba daidai bane a hadisin Abu Dawud hadisi ne mansuhi manzo Allah yace duk wanda ya layya in yayi imani da Allah da ranar lahira kada ya bari naman nan ya wuce kwana uku akwai wani abu ragowar naman a gidansa a wannan shekarar kada ya wuce kwana uku naman layyan sahabbai suka tarbarwa shekara ta dawo za a layya sahabbai suka ce ya rasulullahi bana ma irin baran ne sai ce a'a bara dalili min ajalid dafi'a saboda halin babu da yayyawa kunci yayi yawa babu wanda suke layyanan ba su da yawa shine nake son naman layyan kowa ya samu da haka nace kar ya wuce kwana uku amma yanzu bana kowa ya mayo shi an yi zuwa ku ci ku bayar ku aje wanda za ku aje to dan Allah wacce illan ta dawo ba yanzu ta dawo yanzu in ka dauka masu layya in ka lissafa mutum 100 ne bara to sai in an zane sa kai 40 bana haka illan ta dawo ka'idar malaman usul al-hukmu yadudu hawla al-illati wujudan wa adaman to yanzu ma sai mu ce yanzu hakan nan saboda wancan hadisi saboda illan zamu kalla ba nuskan hukuncin ba sai mu ce to wannan suke layya dun Allah su yi kokari na mallayan ya kaiwa makwabtansu da ƴan uwansu ba su aje naman mai wata uku ana cin naman layya wata hudu wata biyar kai akwai wannan naman layyan suna kaiwa shekara wallahi akwai su muna kaiwa shekara kuma wai in an ce al'ummar manzo Allah sai ce ga muna to dan uwa ina ƙara bayani a daidai nan wurin layyan nan da za a yi karka yadda makwacinka sai dai ga jini kadai ai manzon Allah ya ce ma Abu Zar idan ka sai kafa ma ganda kafa idan zaka dafa fa aktir ma'aha kai roman da yawa wata ahad bihi jiranaka makwacin su samu koda roman inji manzon Allah to in an ce ganda ma in na saya in sa romo da yawa da makoci na samu to layyafa layyafa saboda na yi wannan bayani ne saboda ana tafatawa yanzu cewa kawai na layyan jinin ake so a zubar saboda za ka yi cin abinka zan maimaita ba gaskiya bane wannan magana Allah ya ce ba gaskiya bane manzo Allah ya ce ba gaskiya bane sannan hadisin da zan kawo na karshe sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanka dan akuya a gidansa ya fita bar gidan ana feda akuyan ana daddasa naman sai ya fita lokacin da ya dawo an gama rabawa sai ce ma baqi min lahmiha me ya saura suka ce lan yabqa illa hadha ya rasulullah ba abin da ya saura in ba wannan ba annabi ce a'a ai dun naman ya saura wannan ne kadai bai saura ba ma'ana wanda muka ci shine bai saura ba amma wanda muka bayar din yana nan a gurin Allah wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu huwa khairur raziqin وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله yana nan a gurin Allah huwa khairan wa a'zama ajra to da wani hujja za a ce jinin ake son azbar ba sai araba naman ba babu dalili yan uwa saboda salar rowa ne akuya mutane rowa amma ba sunnar manzon Allah bace ba halin annabi bane ba halin al'umman sa bane duk wanda ya san yadda ake laye shekarun baya irin tashi na kadai ya san wanda bai laye ba sai fa wanda ya laye samun nama to su can ba su gano ayan bane sai kika gano yanzu kace jirin ake son azubar suna bayarwa sadaka yan uwa dai har yanzu dai don Allah in an yi layyan nan a taimaka a aika mutane a dan kukkulla a wasu yanda kake da ƴaƴa suke murnan an yanka gidan kai da ƴaƴa ba su da abin da za a ci a gidansu saboda ka cire bukatun ƴaƴan wani ka sa ƴaƴan wani farin ciki yanda ka sa ƴaƴanka farin ciki Allah ba mu ikon aikatawa yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi na'am عليكم السلام نعم إنما الأعمال بالنيات كو تاين ليا دنيا ليا kuma shi Allah subhanahu wataala zuciya yake dubawa ta yanka kar ta yanka ta bada yanka mata duk Allah ya zama mai layi ai sadaka babu wani abu ladan tunanin auren Allah take ki na'am na'am ba sai wanda zai laiba kowa zai yi ai sunna ne ana son a yi kamun baki kafin a tafi wato ba a son a ci wani abu sai an dawo daga wannan sallar ba sai wanda zai layi kadai zai yi ba kowa zai yi sai dai wai wanda ya yi layyan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kamun bakin da yake hadaya ne to bude bakin shi ne zai a dan sa mai a dan gasa wani abu da naman hadayan ya fara ci sallallahu alaihi wasallam to kai ma idan nakan zai iya kaiwa ga kan zaka yi in ko ba dama kai ka ci dabinon ka ba dama babu laifi na'am
wani ba da yi arziki da ba za a yi wasu ne mutum zai raya to shi ya raya ya yi arziki da kawai kuma su ba ne to shi ya kun labarin ya raya da shi barin gashi da barin farce ko na na'am na wanda zai yi layya zai raya shi ne sun goma da shi ne ya sai da suka kuma su ba ne to ai da matan ba a ce dole sai kowa ya haka ba da shi kanshi barin gashin da barin abin din hadisi ne wanda yake da matsala sosai da tsara matsala sosai ma hadisi ne wanda yake ba yake mai rauni sosai saboda haka ba ma wajibi bane kawai dan zaka yi layin zaka iya askin ka babu laifi zaka yi yanke kumban ka babu laifi babu komai saboda gashin naka mai Allah zai da shi kumban mai Allah zai da ita dabban layin ninyan ka da kai dan Allah ita Allah subhanahu wataala yake bukata sadaka hadisi ne na Asma'u bintu Abi Bakar ko na Ummu Salma ne amma malamai sun yi magana kan hadisin sun ce hadisin yana da illa kwarai da gaske wasu sun marmata hadisin ma da dama na'am
wannan kuma ce na fara kafin ne wani shi na yi da aka ce ba ka hana kai na'am shi ne hannun na karanci ko na haramci abin da ake bukatuwa idan an zo masallacin idi shine a zauna a yi ta zikirorin nan wanda aka koyar har liman in ya zo liman yana zuwa kawai za a wuce ne a tada sallah kai daga nan bayan nan kuma in ya dawo gida zai iya yin duk abin da ya so na filfili abin da ya kamata kenan ne amin ya Allah alhamdulillah abin da muka karanta dai Allah ba mu ladansa annan muke kuskure kuma Allah ya fi mana wanda ba su samu yin abin lalle ba